أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم يا همة الشك إذري لنا بهذا المحضر ولتعطفي بنظرة تأتي لنا بالزفر بايعك السلام عليكم ورحمة الله alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya ƙara nuna mana wannan zama mai albarka cikin fasarar wannan littafi mai albarka imawa min hikamin wa adab na maulinmu alhaji ibrahim in yasa radiyallahu ta'ala anhu wa ardahu annabi amin a satin da ya gabata mun yi magana game da a girman kai shehu ya gaya mana lada takabbar ya aki saboda mu lada ba shehu ya ce maka ya kai dan uwana ka san za gaya ma mutum abu saboda tausasawa sai ka ce ha ba dan uwana kai ka zamana kar kai ka zamana saboda tausasawa na shehu karbi nasiyar cikin taushi sai ya ce da kai dan uwana bayan cewa yana magana ne da almajirinsa ko kuma yana magana ne da ɗansa amma ya kira ka ɗan uwana sau da gaya maka mahimmancin ka bar abin karka yi girman kai lata su da karka yi hasada kada ka yi riya bari dai ka fuska ka nufi ubangijinka cikin ibada a shi girman kai wani ɗabi'a ne da Allah sun tala kan halitta a cikin zuciyar mutum wanda mutum zai girmama kansa ya rika ganin kansa tana da girma ya rika ganin cewa yana sama da wanda yake wa girman kai da zai ga wanda ke ma girman kai yana sama da shi da ba zai mai girman kai ba ko ya ga daidai suke to ba maganan girman kai amma yana ganin shi ya fi cika fiye da wani yasa yake mai takabburi ganin girma ka gane bambancin alkibru da ujubu jiji da kai shi ujubu mutum ko da babu kowa a tare da shi zai iya ujubu ganin shi wani ne shi ko takabburi baya kasance sai bayan mutum akwai wani ka gane da Allah zai halicce mutum shi kadai a duniya idan mai ujubu ne sai kaga yana ujubu amma shi mutakabbiri ba zai takabburi ba sai ga wanda yake ganin ya fi shi ka gane wannan kenan wanda ko yake tanin martaba sa daya ai wannan ba maganan girman kai ko to kuma ba magana ba aibi na girman kai kayin ga wanda kake kasan ya fi ka ko kuma kasan ko da ke za ka yi girman kai ga wanda kasan ya fi ka ne da zaton kawai ka fi shi ka gani da babu aibi ka rika girman kai ga wanda kake ka tabbatar cewa ɗaya kuke a ga wannan yaudarar kai ne yaudarar kai ne a mai girman kai ya kasu gida uku akwai mai girman kai wa Allah wannan shine mafi girman nau'in girman kai an gane kamar manya-manyan kabaran da suka gabata akwai masu manzanni girman kai akwai kuma masu wasu da zaka suna cin anomi libasharin mislina libasharin mislina wala yana datin basharin mislukum innakum izalla khasiruna wa yanka wa mutum irin ku biyayya ai ko kun yi asara saboda girman kai yanzu maulana masu cewa annabi mutum ne kamar kowa ka su ma sun na cikin wa'incan kenan kwarai kuwan sun faɗa don girman kai an gane to wannan kenan sai kuma akwai masu mai girman kai ga bayan Allah shine wanda muka faɗa wanda ke ganin girman kansa yana wulaƙantar da waninsa sai ransa ta yin biyayya ga wa'incan da ja shi zuwa yi musu girman kai ya wulaƙanta su ya kaskantar da su ya rinka daga kai yana daga hanci bisa ga abin da suke yi na kurkuri an gane wannan na ukun koda bai kai na farko da na biyu ba to shi ma wannan lamarin babba ne an gane saboda da girma da buwaya da sarauta da ɗaukaka bai dace da kowa ba sai ga sarki mai cikakken iko amma bawa abin mallaka rarrauna gajiyayye rago wanda ba shi da ikon komai to ba babu babu ta inda girman kai ya dace da shi da zaran bawa ya girman kai kamar yana jayayya ne da Allah cikin sifarsa sifar da bata dace da kowa ba sai ga jalala da girma ta Allah an gane misalin wannan kan suka gane kamar karamin yaro ne da kan hulan sarki ya daura a kansa abin shi kana ji ya zauna akan kujeran sarautar sarki sarki daga tafiya ya je dan dawo daga shiga bayi daga shiga bayi sai dawo kawai ya ga wannan garamin yaro ya dau hular shi ya daura ya kama kujerar sarauta ya zauna ya yi haƙi haƙi eh Allah wannan ya kake ganin girman rainin shi ga sarki ya kake ganin girman wulaƙancin shi da sarki ya kuma kake ganin girman tsaurin idan shi ga sarki ya kake ganin kuma munin abin da ya aikata eh kuma ya wani irin hukunci kake gani ya dace da shi hmm? ya san cewa azaban shi ba kaɗan ba ne ke sa Allah ke ce al'azmatu izari girma abin yafawa na ne wal kibri ya uridai jin sarauta da jin girma da girma da ɗaukaka da girma abin yafawa na ne wannan za a nifi yi ma ƙasamtu wanda ya jayiya da ni cikinsu sai in karya shi take take zan karya shi ji Allah sifa ce ta Allah subhanahu wa ta'ala kaga kuwa idan ma da ba da sarkin yake ba ba shi ya kake ganin mutumin da ke raina ƙananan yaran sarki yara ne sarki amma ya karinka musu wulakanci kana musu gwalo a hanya kana ganin duran da ka shiga hannun sarki ya kake gani ta hanyar mai bayan Allah girman kai misalin shi kenan ya ƴaƴan gidan sarki ko bayan sarki ai girman bawa girman uban gidansa amma yadda girman bawa girman uban gidansa haka su ma bayan gidan sarki idan ka rena sarki ka rena an gane? to wannan kenan kaga mai wannan ai ba abin da ya cancanta sai azaba da hukunci su ku halitta baki ɗayansu bayan Allah ne Allah sun tala shi kaɗai ke da girma da ɗaukaka da jiji da sarauta a kansu banda wani shi wanda ko yayi wannan ga wani bawa daga cikin bayan Allah to yayi jayya da Allah cikin haƙƙinsa an gane? to wannan kenan a shi kuma girman kai kowane lokaci za ka ga yana janyo bawa wurin sabawa Allah domin mutum idan ya ga gaskiya a wurin wani daga bawa daga cikin bayan Allah saboda girman kai idan yana ganin yana sama da shi sai ga ya murtuke fuska ya ce ba haka ba sai ya fara tawuli me ya janyo wannan girman kai an fahimci wannan to wannan kenan a wannan ya daga cikin girman kai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wani ya tambaye shi ya rasulullahi ni mutum ne mai son ado da yin kwalliya wato ni dan gwalisa ne ka san dan gwalisa ko to ni dan gwalisa ne haka Allah ya ce shin ni ma abin da nake girman kai ne ina so in ga na fito na sa kaya mai kyau ga guga ga turare bayan turare ga hula ya sha kari ga takalmi sabo mai kyau ina takawa ɗaiɗai wannan ma girman kai ne sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce la a a walakin al-kibra man badara al-haqqa wa ghamada an-nas wannan ba girman kai bane amma girman kai shine yana ga mutumin da yake gaskiya saboda kasancewanta a gurin wanda bai yi tsammani ba ko makiyinsa ko abokin jayayyarsa kuma ya wulakantar da mutane an gane to wannan kenan kamar yadda muka faɗa daga cikin girman kai ya haifar maka da ƙin gaskiya idan ka ganta ana cewa na ka ji tsoron Allah yana kai dai ka ji da kanka a Allah ya ce وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالاسم فحسبه جهنم أجا مسا جهنم تا إسر مسا ita ce maganin shi Allah ya kiyaye mu to wannan kenan a girman kai kamar yadda muka faɗa hausawa ma sun ce rawanin iya Allah ya kiyaye mu da shi albarkan annabi sallallahu alaihi wasallam to wannan kenan sai shi ya gaya maka lata su da kada ka rinka yin hassada an gane lata su da kada ka rinka yin hassada domin hassada ya daga cikin mugun ciwo ya ishe ka abin tsoro a hassada annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce alhasadu ya akulu alhasanat kamata a kulun narul hatab hasada yana cinye kyawawa kamar yadda wuta take cinye kirare lokaci daya ka san za ka shekara kana tara kirare amma in ta shiga bakin wuta awa ɗaya ya yi yawa awa da ya yi yawa ta cinye ta gaba ɗaya shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi ke cewa la tahasadu wa la taqadu wa la tabagadu wa la tadabaru wa kunu ibadallahi ikwanan kada ku yasada kada ku yanke zumuntanku kada ku kiyayya ga junanku kada ku juya wa junanku baya ku zama bayin Allah ‘yan uwan juna an gane? wata rana sahabai anas bin malik ya ce ina zaune tare da manzon Allah sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce yadlu alaikum al'ana min hadha al-fajr rajulun min ahli al-janna wato yanzu wani mutumi daga cikin aljanna daga wannan layin zai fito zai bullo muku sahabai suna cikin sauraro kawai sai wani mutum daga cikin mutanen Madina kawai sai ya fito ya bi wannan hanyar yana kakkabe geminsa daga ruwan alulansa ya kama takalmansa biyu ya nannaɗe ya ɗora a hammata ya tafiyan sai yake abin shi ya zo yi ma annabi sallallahu alaihi wasallama ya zauna wace gari ma annabi faɗa irin haka wannan mutumin ya bullo kwana na kuma ya faɗa irin haka wannan mutum ya bullo annabi bin malik ya ce to na san yadda za a yi kawai sai ya je gurin wannan mutumin a afon abdullahi dan amr dan as sai ya je gurin wannan mutum sai ya ce to bawan Allah na samu sabani da ni da mahaifina na dan zarge shi akan wani abu mun dan na dan samu sabani da mahaifina a sai ne ran zuwa akan cewa ba zan shiga inda yake ba har tsawon kwana uku ko za ka taimaka min ka dan bani gurin kwana na kwana uku kana jigo? sai mutum ya ce a ba matsala ya ce da dare ya yi kawai sai ya ga mutumin nan ya fada kan katifa illa kan dai abin da ya san ya yi ya ji ambaci sunan Allah zai kwanta da kuwa kwanta ce ko motsa bai ba sai da gari ya waye ya tashi ya sallan asubahi washe gari ya yi haka ya ce abin da ya kiyaye dai kawai idan ya kwanta a katifa zai ji ya ambaci sunan Allah haka nan duk in ya samu ya dan motsa zai ji ya ambaci sunan Allah amma bayan haka in ya kwanta ya gari ya waye kai da kwana na uku yayi sai ce kai bawan Allah ya ci na ban samu matsala da babana ba ka san me ya faru ya ce a wata rana za ka bullo manzo Allah ya ce wani mutum daga cikin aljanna zai bullo yanzu ka bullo washe gari aka yi haka ka bullo kwana na uku aka yi haka ka bullo to na zo ne domin in ga me kake yi Allah ya baka wannan darajar ni ma in kwaikwaya ka duba sabon manzon Allah mutumin ne ya ce to abin da nake shine abin da ka gani ya ji ya zai wuce kenan har ya ɗeba tsammani sai mutum ya ce to amma ɗan zo ba na komai sai abin da ka gani sai dai cewa ni na san a a ni na san ba na taɓa yin a ba na taɓa ƙulla zalunci ga wani daga cikin musulmai sannan ba na taɓa yin hassada akan alkhairin da Allah ya ba wani ban taɓa yin ban taɓa zalunci wani musulmi ba kuma ban taɓa yin hassada ga wani alkhairin da Allah ya ba wani ba sai ce lallai wannan shine abin da ya kai ka abin da ya kai ka wannan shine abin da ya baka abin da inda kake amma fa mafi yawanci mu duk ba za mu iya wannan ba ja Abdullahi dan Amr dan As an gane wannan kenan yasa manzo Allah ya ce abu gwara uku ba mutumin da zai tsira daga cikin su zato da canfi da hasada manzo Allah ya ce to ku zo in ga muku mafita idan kun yi zato kar ku tabbatar da abin da kuka zata kar ku bashi a tabbas duk canfin da kuka yi to ku zartar da canfin nan kana ji sannan kuma idan ka bar idan zuciyarka ta raya maka hasada to kada ka yi zalunci cikin hasadar bar ma dai ka juyar da ita an gane wani ruwaya kuma manzo Allah ya ce a kaɗan ne za su tsira daga cikin ta da wa'annan ukun kaɗan ne za su tsira an gane wani hadisi mai suna yana cewa dabba ilaikum da'ul umam wato cutan al'ummatai da ya gabata yana yawo a cikin ku manzo Allah ya ce da hasara da kiyayya to wannan kenan dan haka manzo Allah ke cewa kada ka nuna kiyayyan ka ga dan uwanka iri iri sai Allah ya bashi lafiya kai ya jarabce ka kwarai kuwa abin da kake kin shi akai ba kake masa hasada sai Allah ya bashi lafiya akai kai kuma ya jarauce ka ka gane wannan kenan shi yasa Allah sun talage cewa alhasida aduwwul li nimati shi ma sadi maki ni'ima na ne mutasakkidul liga da'i mai fushi ne da hukunci na ya mana nuna ke bai yadda ba an gane ghairun radin bi kismati kuma bai yadda da rabon da ne ba Allah ce kasantu bai na ibadi wanda na raba tsakanin bayina an gane wannan to wannan kenan a an ruwaita cewa annabi musa alaihi salam yayin da ya je gurin ubangijinsa ya ga wani mutum a cikin inuwan al'arshin Allah sai ya ji kwaɗayin mutumin nan saboda irin kusancin da ya samu da Allah sai yake ce a ransa kai wannan babba ne a wurin ubangiji na sai ya tambayi Allah subhanahu wata'ala game da waye wannan me sunansa sai Allah subhanahu wata'ala bai faɗa mishi sunansa ba sai ce zan zan karta kai game da aikinsa gwara uku baya yi ma mutane hasada game da abin da Allah ya ba su na falala baya wulakanta iyayensa sannan baya yada annamimanci an gane to wannan kenan a ɗaya daga cikin magabata yana cewa farkon sa- zunubin da aka saba wa Allah da shi shine hasada farkon zunubin da aka saba ma Allah da shi shine hasada iblis ya yi wa annabi adam hasada bisa darajar da Allah ya bashi sai hasada ta ja ya ƙi masa sujjada kuma hasada ta ja mishi ya ziga shi ya fitar da shi daga cikin wuta a aljanna ya za ka ruwaita wani ya shiga gurin wani bawan Allah sai ce wani zan maka wa'azi sai ce me wa'azinka sai ce na hane ka da girman kai domin shine farkon zunubin da aka saba wa Allah da shi ayin iblis girman kai yi wa Allah ko cewa shi illa iblis aba wastakbara ko da ya girman kai sai mai kasance fa kana minal kafirina ƙwarai kuwa Allah ya kiyaye da ya faɗa mishi wannan sai ya ce to ni ma zan maka nasiha kai ma na hore ka ka bar kwaɗayi kana ji domin shine zunubin da aka samu Allah na biyu ya fitar da Adamu daga cikin aljanna da ni'imomi da yawa ta kan wata bishiya ƙwara ɗaya kwaɗayin bishiya ɗaya rak ya ja shi ya fita daga cikin aljanna an gane akwai wata kisa da maulam shi ibrahim ya kawo a cikin firiya da tafsir a daidai kan ayar da allah san tala ke cewa a a ya ayar take a bayan ayan wata ba mata zai shayatin ala mulki Sule- ala mulki suleiman ce wace ayan ne wala wannahum amanu wattaqu la musibatin min indillahi khairun law kanu ya'lamuna eh ya ayyuhal ladzina amanu la taqulu ra'ina wa qulu anzurna wasma'u wal kayfina azabun alim ma yawaddu allazina kafaru eh min ahli kitabi wal mushrikina an yunzala alaykum min khairin min rabbikum wallahu yahtassu bi rahmatihi man yasha wallahu zu fadlil azim والله ذو الفضل العظيم كو ما يود الذين كفروا من اهل الكتاب ان ينزل عليكم من خير من ربكم واتو wanda suka kafir cewa Allah daga cikin ahlul kitabi ba sa kwaɗayin a saukar muku da wani alkhairi wato wahayi daga gurin Allah saboda hassada kisa a gaba Allah ke cewa ma nan sakh min ayatin aw nun siyana bi khairin minha aw mithla alam ta'lam anna Allah ala kulli shay'in qadir alam ta'lam anna Allah lahu mulku samawati wal ardi wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wala nasir am turiduna an tas'alu rasulakum kama su'ila Musa min qabl wa man yatabdal kufra bil imani faqad dalla sawa sabil wadda kaseeran min ahli kitabi law yardunakum min ba'di imanikum kufaran sai ce hasadan min indi anfusihim ka gane to akan wannan ayar mulim shi yake kawo wani hikaya bai wani mutumi ne yana zuwa gurin wani sarki din ya je gurin sarki malami ne sai ce sarki a kyautata ma wanda ya kyautata maka wanda ya muna naka kuma ka kuma ka bar shi muna nawa mata isa ta zama sakayya a gare shi sarki sai ce to shikenan kullum malamin ne ya je zai faɗi wannan kalmar sannan sai ja guri ya zauna to akwai waziri sai waziri ya ga haba yadda ake kusantar malam ai yayi yawa sai hassada sai masada ta motsa sai yake kishi irin gurin da daga ma- malam daga zuwan shi ya kwace mana wurare ya kwace kusanci da sarki yanzu shine ke da matsayi da girma gurin sarki sai ce amma na sai da zan yi maganin shi sai wata ran ya je ya ce malam mai wa'azi a fadar sarki zo ina gayyatan ka gida na cin abinci da ya gayyace shi sai ba shi abinci a ciki ya sa mashi da tafarnuwa da albasa mai lawashi alkurras da ya ba shi sai da ya gama ci sai ce ab na manta sarki baya son warin tafarnuwa da warin albasa gashi ka riga ka ci yanzu ya za a yi sai ce a to yanzu ya za a yi sai ce to gaskiya mafita ɗaya ne idan ka je za ka masarki magana ka rinka rufe bakinka kana tattoshe bakinka saboda idan sarki ya ji gaskiya ba zai ji daɗi ba ya ce to shikenan wazirin nan sai ya maza maza ya je gurin sarki ya ce sarki to waziri a to malam fa yare na ka ya je yana cewa wai kana da warin baki an ta abkhar kai mai warin baki ne sarki ya fusata sarauta ta motsa ya ce ni za a gaya ma haka ni zai gaya ma ina da warin baki me ya shaidan ka ya ce to yau in ya zo ka kula da shi za a ga yadda zai maka magana ya ce shi kenan je ka sai shi mala an bashi tafarnuwa da albasa kuma an gaya mai sarki baya so yana zuwa gurin sarki kamar yadda ya saba ya matso zai ce to malam ka kyautata ma wanda ya kyautata maka wanda ya munana maka kuma ka bar shi munana wanta su zumsa kai ya gare shi da ya zo sai ya zo kusa da sarki sai ya rufe baki ya san ga rufe baki za a rufe hanci sarki na kamar zo mana ka gaya min yana to yana yi yana rufe baki kamar zo faɗa in ji mana yana yi yana rufe baki da hanci zai rike ya ce ok abinda waziri faɗa ya gaskiya kenan ito shi kenan sai ran sarki ya ɓaci sai ya rubuta zuwa ga wani dakacin shi a wani gari ya rubuta wasiƙa da hannunsa saboda fusata da hannunsa ma ya rubuta idan wane ya zo gashi nan zan ba shi wasiƙa a feɗe shi in an feɗe shi a feɗe shi fata fata a sa karara tibin kenan tibin a sa karara a cikin fatar sannan a nan da shi a kawo min shi ƙarin sarauta to kuma ƙa'ida sarki baya rubuta abu da hannun shi inda ba kyauta ba ce idan azaba sarki yake so ya yi sai ya sa wani ya rubuta to amma ga da kan sarki ya yi rubutu to kyauta ce kyautan ma wanda ta kai kyauta waziri da ya ga an rubuta an ba malaka ce je ka gurin daga ciwa ne sai ce a sarki bai dandana ba kenan har wani kyauta za a yi ma malam sai je sa malam ya ce malam ka kawo sakon nan in kai ma da kaci malam ya ce ba zan baka ba gaskiya ni aka ce in kai malam bai san zai ke ciki ba aka yi aka yi ware ba da ya ba da aka yi aka yi da dai malam ya ga dakacin ya matsa sai ya ce to tunda ka matsa gashi ka je ka kai sai ce to amma ka ka fito gurin sarki ka bari haɗin dawo sannan sai ka fito ka dawo ka ce ai kakai so da shi ya san sarki in ya rubutu da hannun shi kyauta ne to ne ya karɓi wasiƙa ya tafi tugul tugul ya je gurin dakaci a wani gari yana zuwa ya bada wasiƙa ka buɗe a yadda to kai ce aka a fede ka ko bayan an fere ka a cika fatan ka da karara ka kaikayi kaikayi a sai ce to wallahi ba ni aka ba wannan wasikar ba wani aka ba ba da karbo daga ce ce ina ai ba magana ba ka gaba ba ba ai tun daga kawo wasiƙa an ce wanda ya zo da wasiƙan nan a wasiƙar tun daga kawo wallahi ba zan taba zuwa ya ce aje a tambaye sarki aji ya ce ai wallahi ba zan taba koma ma sarki ba sai an zartar da umarni yayye da shi wallahi aka kama mutum na ka fedi aka cika fatan shi da gaigayi aka ɗauka aka yi ma sarki ana zuwa aka zuba shi gaban sarki sai ya ce a ya ga waziri ya ce a a a lafiya mai faru ya ce a ji a nemi mai malam ana zuwa ga malam a gida a ganye sarki na kiran ka yabi yana ba kusa da sarki ce to sarki a kyautata ma wanda ya kyautata maka mai muna nawa kuma ka bar shi sakamakon muna nawa shi ma ya ishe shi sakamako sarki ya ce to me labarinka me yasa ran nan ka shigo nan kana rufe bakinka yace kaji kaji kaji kaji yadda aka yi yace ikon Allah wannan shine lamarin Allah kowa ya ta mamaki to haka mai hasada yake ana ta alhasudu la yasudu mahasadi baya taba shugabanta baya taba samun shugabanci kullum kuma ba a taba ba a taba azzalumin da yake kama da wanda aka zalunta ba irin mahasadi shi ba kullum shi ne azzalumi amma inda ka san zaka ga kai inda ka san shi ake zalunta wallahi kullum shi ke zalunta wani ke masu da amma za gan shi kullum yadda gan shi ake zalunta za gan shi a wulakance a kaskance da haka ka kiyaye wannan la ta su da wala tura'i shi ce karkai riya karkai riya da aikinka domin ayoyi da yawa sun zo wanda suke gaya maka illar riya yana daga ciki Allah yana cewa fa wailul lil musallin waran azaba ya tabbata ga masu sallah Allah ta Allah dinu an salatihim sahun su ne masu rafkanwa cikin sallan su sai ta Allah dinu hum yura'una su ne masu riya wa yamna'una al ma'un a riya kamar yadda ya zo a cikin hadisin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wani ya tambaye shi ya rasulullahi menene hanyar tsira sai manzan Allah ya ce an Allah ta amala Allah ya amalu abdu bi ta'atillahi yuridu biha nas kada bawaye wani aiki na da'ar Allah da nufin mutane su gani ai ya in ya ishe ka hadisin mutane uku nan da Abu Hurairah ya ruwaita za a zo ranar alkiyama Allah subhanahu wataala ranar alkiyama zai zo da shahidi wanda aka kashe shi wurin yaki Allah zai ce na baka ni'ima ta karfi ya ce kwarai ko Allah na baka ni'ima ta jarumta ya ce kwarai ko Allah na baka nima na rashin tsoro ya ce kwarai ko Allah me kai da ita sai ce Allah na yi yaƙi don ɗauka addininka har aka kashe ni Allah zai ce ƙarya kake ka yi yaƙi don a cewa na jarumi ne kuma an ci ka je ka shiga wutan jahannama kuma na rusa aikinka bayan shi sai Allah subhanahu ta'ala ya tashi malami an gane? in ya tashi malami kafin malami sai Allah tashi mawadaci mai kuɗi Allah ce na maka ni'ima ya ce kware ku Allah na baka dukiya ya ce kware ku Allah na fifita ka cikin tsararrakin ka ya ce kware ku Allah Allah ta ce me kai da su ya ce Allah na ta ba da kyauta na ta ciyarwa cikin tabarkinka har suka dare Allah zai ce ƙarya kake ka ba da domin a cewa ne mai kyauta ne ana ji a kula da wannan ba wannan wasu ɗabi'o'i ne abin gudu ana ji Allah ce ka ba da ne domin a ce wane mai kyauta ne wane mai yi ne kuma an ce da haka je kana rusa aikinka daga nan sai a tashi malam Allah ce to kai kuma aron ma na baka nima na ilimi ce kware ku Allah na bibita ka saman tsararrakinka da karatu da fanni fanni na ilimi ce kware ku Allah me kai da wannan ni'imar Allah na ta karantarwa ne saboda kai har mutuwa ta ɗauke Allah zai ce karya kake ta yi ne domin a ce na malami ne kuma an ce je kana rusa aikinka wannan kadai bai ishe ka abin tsoro a riya ba eh wannan kadai bai ishe ka abin tsoro ba ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa Allah yana Allah yana cewa mala'ikunsa inna haza lam yuridni bi amali faj'alu fi sijjin wannan bawan bai nufe ni ni kadai da aikinsa ba ku saka shi a cikin wutan sijjin Allah ya kiyaye yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna akhwafa ma akhafu alaikum ash-shirkul asghar mafi girman abin da yake jin muku tsoro shine karamar shirka ash-shirkul khafi aka tambaye manzo Allah me shirkul asghar yace ar-riya shine riya shi yasa yazo cewa Allah zai ce ranar alkiyama bayan Allah ya gama sakayya wa bayi da aikinsu sai ya ce wa masu riya izhabu ila allazina kuntum tura'unahum bi amalikum fanzuru wa hal tajiduna indahum jazaan ku je gurin wanda kuke nuna musu ayyukanku ku gani za ku samu sakamako a wurin su ni na wadata daga shirkan mai shirka daga shirkansa an gane to wannan kenan Allah ya ce ya zo annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la yaqbalu Allah azza wa jalla amalan fi misqala zarratin min riya'in Allah baya karban wani aiki da a cikin sa akwai misalin kwayar zarra na riya an gane to wannan kenan a ya zo cewa Allah subhanahu ta'ala ya halicci sama ƙwara bakwai ya sanya mala'iku masu kula da ayyukan bayi a cikin wannan saman an gane? to idan bawa ya aiki mala'iku za su taho da aikinsa sa'in da yawa ya gari za su tattara wannan aikin har zuwa yamma sai su taho da wannan aikin da wani haske kamar hasken rana ana zuwa daidai saman nan ta farko saman duniya sai mala'iku su warware aikin nan a warwatse shi sai mala'ikan da aka kiyaye shi aka wakilta shi sai ya duba wannan aikin sai ya ce ku je ku jifa da wannan aikin fuskan mai ita an gane ni ne mala'ikan da aka wakilta ni game da dubai gulma ubangiji kuma ya umarce ni kar in bar wani aiki na wanda ke gulman mutane ya wuce ni zuwa wani na wani mala'ikan na samata sannan mala'iku za su zo da wani aiki na gwarai na wani na aikin bayi a zo wucewa da shi a zauna ana warwarewa a tsaya ana tantancewa ana zuwa sama ta biyu wurin tantancewa sai mala'ikan da aka wakilta shi da wannan aikin ya ce ku tsaya ku je ku yi jifa da wannan aikin a fuskan mai shi ya yi ne domin neman duniya ni ne uban mala'ikan da Allah ya wakilta ni game da wannan aiki kuma ubangiji ya umarce ni kar in bar wani aiki irin wannan ya wuce ni zuwa wani na an gane har aje a a ƙara taho da wani aiki mala'iku cikin haske aikin sadaka da azumi da sallah kai har mala'iku ma aikin burge su yake suna tato wannan aiki kuma ya yi kyau ana zuwa daidai sama ta uku sai mala'ikan da aka wakilta shi wannan aikin sai ce tsaya ku je ku yi jifa da wannan aikin fuskan mai shi ni ne mala'ikan girman kai ubangiji ya umarci ni kar in bar wani aiki irin wannan ya wuce ni zuwa wani na wannan yana mahalitta girman kai cikin gurin zamansu sannan kuma mala'iku za su zo da shi ma wani aikin wani bawa yana haske kamar yadda tauraro mai haske ke haske na tasbihi da sallah da hajji da umara yana zuwa daidai sama ta hudu sai mala'ikan da aka wakilta shi da wannan aikin sai ya ce ku tsaya ku je ku yi jifa da wannan aikin fuskar mai ita ku jifa ta bayan shi ta cikin shi ni ne ma'abocin aiki na jiji da kai ubangiji ya umarce ni kan bar wani aiki irin wannan ya ketare ni wannan ya kasance akwai jiji da kai a cikin aikin shi sannan mala'iku za su taho da wani aiki na bawa har sai ya zo daidai sama ta biyar an wuce ta ɗaya da kyar an je ta biyu an je ta yana zuwa ta sama ta biyar aikin na haske mala'ikan da aka wakilta shi wannan aikin ya ce ku je ku yi duka da wannan aikin fuskan mai shi ni ne mala'ikan hasada an umarce ni kar in bar wani aikin mahasadi ya ƙetare wannan akwai hasada a cikin aikin shi an gani an gani yana hasada ga bayan Allah subhanahu wata'ala a sannan kuma mala'iku za su ƙara tahowa da aikin wani bawa na sallah da azzaka da hajji da umara da azumi sai sun zo daidai sama ta shida sai mala'ikun da aka wakilta shi da ita mala'ikan da aka wakilta shi da ita ya ce ku tsaya ku je ku jifa da wannan aiki fuskan mai ita domin shi ya kasance baya tausaya ma wani daga cikin bayan Allah idan ya ga jaraba ta same shi ko wani bala'i ta same shi bar ma dariya yake ni kuma ni ne mala'ikan rahama da jin kai ubangiji na umarce ni kar in bar wani aiki irin wannan ya wuce ni zuwa wani na sannan mala'iku za su ƙara tawowa da aikin wani bawa zuwa sama ta bakwai na azumi da sallah da ciyarwa da zakka da ijtihadi da tsantsene yana haske yana ƙara yana haske kamar hasken rana da ƙara kamar na tsawa da mala'iku ƙwara dubu uku suna rakiyar wannan aiki har su ƙetaro zuwa sama ta bakwai sai mala'ikan sama ta bakwai ya ce ku je ku yi jifa da wannan aikin fuskan mai shi ana ji? ku yi jifa da shi akan zuciyar wannan mutum domin ni ina tare duk wani aikin da ba a yi shi don Allah don Ubangiji na ba gabarin isa wurin Allah duk wani aikin da ba a yi shi don Allah ba ni ne nake tsare shi in mishi boda da isa gurin Ubangiji subhanahu wataala an gane? a shi kuma wannan ya nufa wannan Allah cikin ibadansa ya yi ne domin ya samu daukaka gurin malamai domin a ambace shi a gurin fakihai domin ya samu daraja a cikin garuruwa ni kuma Allah ya umarce ni kar in bar wani aiki irin wannan ya ketare zuwa gurin wani na duk wani aikin da ba a yi shi dan Allah ba shine riya Allah ko baya karban aikin mai riya ya faɗi wannan daga nan mala'iku su ma ɗin bayan wannan kuma mala'iku suna tahowa da aikin bawa na sallah da zakka da azumi da hajji da umara da kyan ɗabi'a da ambatan Allah kaga aiki ya taho mala'iku suna rakiyan shi ko ya tsallake sama ta ɗaya ya tsallake ta biyu ya tsallake ta uku ya tsallake ta hudu har ya tsallake sama ta biyar har sai an yanke dukkan hijabai zuwa ga Allah mala'iku sun tsaya gaban Allah sun yi shaidan aikin nan aikin nan an yi ne don kai ya ubangiji sai Allah ya ce ku ne masu kula da aikin bayina amma ni ne mai gani har hanji wannan aikin bai yi shi don ni ba ka tafi aiki har ya tsero har ya shigo bai shi da ni ba ya yi ne dan wani na da haka na tsine mishi mala'iku su ce to Allah tsinuwan ka ya tabbata gare shi mu ma da tsinuwa mu sama ma ta ce ita ma ta tsine mishi a ce duk saboda yaudara da a shallakota sai da ake zo gaban ubangiji kai tsinuwa ya tabbata gare shi sama ma ta yi tsinuwa sammai bakwai da kasai bakwai da abin da ke cikin duk tsine wa wannan mutum an gane to wannan ya isa cikin aibin riya Allah ya kiyaye mu an gane to wannan kenan sho ya ce wala tura'i kada ka yi riya domin mai rusa aiki ne baki daya balik su da wato iksu danna ne wannan alifin ɗin shi ma ɗin iwadun ne daga taki an gane shine balik sida balik sidannali wani alifin din canji ne daga nunin taukidi ta akidi an gane shine shi ce wala turayi karka yi riya ban ga gurin ba ina ne balik sida bar dai ka nufa ila haka ubangijinka an gane na'am wal kibru na'am wal kibru in ma bi ulumi والكبر إما بعلوم أو نسب أو زمر أو فعل ذات النشاب
walam shi ya gaya mana wal kibru in ma bi ulumin aw nasab aw zumarin aw fi'il ta'atin nashab wato girman kan da na hana ka kazan shi ya ce la ta takabbar kada ka yi girman kai to girman kan da na hana ka in ma bi ulumin ko dai da ilimi da tarin ilimi karka yi auna sabko da can dangananka karka yi aufi da tsatin ko don wani aikin ibada naka na shaba wanda ya tabbata cikin ayyukanka karka yi sho ya gaya maka abin da a su ake girman kai ya ce wal kibir shi girman kai baya tabbata shi duk in ka ɗayin girman kai ko dai saboda ilimi ko dai saboda kyan dangane ko kuma saboda mene aikin da'a wani ibada wato a wannan baiti ce yana gaya maka kowane kalan nau'in girman kai ne ko saboda me ka bar shi har ka ce ai in akwai wanda suka fi cancanta su ji ji da kai su girman kai mu malamai ne fu Allah ya kyauta ka san ana irin wannan wato shi yana so ya maka bayani akan anan wannan baitin abin da ke janyo girman kai wannan su ne gali a a takaice abubuwan da suke janyo girman kai abubuwa ne kwara biyu ko dai cika ta addini ko cika ta duniya dole ɗayan biyu ne ke janyo girman kai cika ta addini shine ilimi ko aiki wanda shine ibada ana ji cika kuma ta duniya shine na kyan nasaba kamar yadda shi ya faɗa sai kuma kyau na sura sai ƙarfi kana ji sai yawan dukiya da tarin mabiya nawa kenan bakwai sai ya shi ce tarkibul imma bi ulumi aw nasab aw zumarin mun tsallake aw zumarin ko da tarin jama'a ko da tarin jama'a kai malami ne kana da tarin almajirai kana da tarin mabiya sai kai jiji da kai takama da su to wannan abu kwara bakwai su suke janyo girman kai an fahimta ko dai cika ta duniya ko cika ta addini ta addini shine ilimi ko aiki wanda shine ibada ta duniya kuma shine kyan nasaba ko kyan sura ko kuma ƙarfi ko tarin dukiya ko yawan mataimaka abu ƙwara nawa kenan bakwai a bari mu dauka ɓangaren ilimi wato girman kai yana yawan faruwa a cikin haƙƙin malamai sosai a malami ba zai gushe ba yana jin girma da girman kansa yana ji a ransa yana jin girma da cikin ilimin da ke kansa yana girma kansa yana wulakanta mutane yana kallon sirin kallon da ke madabbobi wana daga cikin bangaren girman kai ta bangaren ilimi yana jahiltar da su in yana tafiya yana jira su ce da shi salamu alaikum idan wani mai sallama ya amsa ciki-ciki yana ganin wai yana da haƙƙi a kansu yana ganin yana da wata ni'ima da zai kamata su gode mishi a kanta yana ganin ya fi su girma yana aikata musu abin da bai cancanta ya aikata da ga wani irinsu ba yana ganin ya kamata su girmama shi su yi masa hidima domin godiya kan ayyukansa kai bari ma dai da yawan malamai za ga almajiran suna girma su amma su ba sa girma almajiran to da ganin isa da jiji da kai da takama almajiran suna ziyararsu amma su ba sa ziyararsu suna gaishe su amma su ba sa gaishe su kaga yana sa wanda yake hudda da shi aiki yana tura cikin bukatocinsa da ko wannan zai dan takaita cikin wani abu sai ga yana jin haushi ya dauke su ka ce bayi ne ko kuma wani abu mallakansa ya dauka karantar da iliminsa kamar wata baiwa ce da ya musu kuma yana da haƙƙi a kansu cikin wannan baiwa wana daga cikin girman kai da malami zai rinka ji game da lamarin duniya a kan lahira kuma ya rinka girman kai ga mutane ya rinka ganin cewa ransa a gurin Allah ta fi akan ran sauran mutane sai ga yana jin tsoron mutane wai kar azaba ya kama su amma shi baya jin makan shi tsoro sai ka ga yana makansa kwaɗayin rahama amma baya mu mutane saura kwaɗayin rahama dan ganin shi wani ne a wurin Allah an gane? ta irin wannan malami a kira shi jahili ya fi da a kira shi malami domin ilimi na hakika shine ilimin da ke sanar da mutane mutum kansa ya sanar da mutum ubangijinsa ya sanar da kai kuma hadarin karke za ka cika da imani ko ba za ka cika ba ya sanar da kai hujjan Allah a kanka ya sanar da kai kuma shi girman sakamakon malami kamar yadda sakamakon malami ke da girma haka hadarin malami ke da girma an gane wannan kenan kuma ya rinka ganin ka gan mutum yana ganin mutane yana ganin yana sama da su wannan hauka ne shi ilimi shi ne ilimin da zai sanar da mutum kansa ya sanar da kan shi ubangijinsa ya sanar da shi hadarin ƙarshe ya sanar da shi hujjan Allah a kansa ya sanar da shi hadarin ilimi ya ƙara masa tsoron Allah ya ƙara masa tawadu ya ƙara masa kankan da kai ya nuna masa cewa kowa ya fi shi daraja saboda shi akwai hujjan Allah a kansa irin wanda babu akan saura ya rinka nuna masa takaitawansa cikin tsayuwa gurin gode ma ni'imar ilimin yasa ba Allah suke cewa duk wanda yawan iliminsa da yawan ibadansa bai ƙara masa kankan da kai a wurin Allah da bayan Allah ba to wannan ibadan nasa da ilimin nasa ba zai ƙara masa komai gurin Allah ba sai azaba da nisanta an gane? to wannan kenan a wannan kenan a sannan za ka ga amma mafi yawanci abin da za ka ga yana zama dalilin da yasa za ga wasu malamai ilimin su na karuwa girman kan su na karuwa awancewan su na karuwa abin da ke janyo haka ɗayan dalili uku ne ka ga mutum yana shagaltuwa da wani fannin ilimi wanda ba zai amfane shi ba ya bar wanda zai amfane shi ilimin da zai amfane shi ne wanda muka faɗa ilimin da ba zai san kansa ya takaita kansa ya san ubangijinsa ya san hadarin al'amarin da ke ciki na haduwa da Allah irin wannan ilimi shi ke haifar da tsoron Allah Allah na cewa inna ma yakhsha Allah min ibadihi ulama to wannan kenan amma ilimin da mutum zai koya na jayayya da sauran ilmomi daban wanda suke manisanta to wannan ya shagaltu da su ya bar ilimin da ya dace na janyo girman kai haka nan shagaltuwa da ilimi ba ta da fara gyaran zuciya ba shi ma yana janyo girman kai to wannan kenan girman kai ta bangaren ilimi shi ce wal kibir in ma bi ulumi au nasab ko kuma da dangane akwai girman kai da dangane kamar da shi ya ambata mana anan ana girman kai ne ko dai da ilimi ko da dangane girman kai da dangane shi ne mutumin da ke da dangane madaukaki ya rinka wulakantar da wanda ba su da wannan dangane ko da wannan wanda ke wulakanta sun fi shi ilimi sun fi shi aiki ya rinka jiji da kai a saman su ya rinka ganin mutane yadda ka san bayinsa ya rinka ganin ma dole ke hudda da su kuma dole ke zama da su ya rinka alfahari a harshensa yana ce ma wani ya kaiwa ne ya kaiwa ne yana kiran nasabarsa ya kai bawa ya kai bazazzagi da sauransu irin wa'in na haka an gane waye kai waye babanka ni ne wane dan wane kamar ka ne zai yi magana da ni kamar ka ne zai kalle ni kamar ka ne zai tsaya kusa da ni ko dai magana irin wannan to shi ma wannan da wuya ka ga mai girma mai madaukakiyar nasaba ya kubuta daga wannan ko da mutumin kirki ne ko mai hankali sai idan Allah ya mashi gam da katar an gane to wannan kenan yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko dai ku bar yin alfari da iyayenku ko kuma Allah subhanahu wataala ya mai da ku a ya mai da ku wulaƙantattu a duniya da lahira Allah ya kiyaye to wannan kenan shi ce walkifar in ma bi ulumin aw nasab aw zumari sannan girman kai da jama'a da kake da shi girman kai da mabiya ko mataimaka ko yawan almajirai ko 'ya'ya ko bayi ko dangi ko magusanta ko abu irin wannan yakan faru wata lokaci tsakanin sarakuna ko malamai ko wasu daga cikin mutane shi ma wannan bala'i ne domin rashin sanin cewa ba sa amfanarwa ba sa cutarwa ne an gane wannan aw zumarin aw fi rida'atin nashab sannan shi yace girman kai ana yin shi ne ko dan wani aiki na da'a da mutum ya kafa a kai shi ma girman kai na aiki na wani ibada ko na wani aiki da wani yake yi a shi ne mutum ya rinka ganin cewa mutane duk wulaƙantattu ne sai shi ya rinka ganin wani wanda ba shi ba ya cancanci shi za kamata a rinka ziyarta akan a ziyarce waninsa ya rinka ganin ya kamata mutane su tsaya wurin biyan bukatarsa saboda wai yana yawan wurdi ko yana kwana sallah ko yana yawan azumi shine ya cancanci a rinka ziyaransa a rinka biyan bukatansa a rinka girmamawa a rinka yalwata mai da zaran ya zo a buɗa mai ya zauna shi ya kamata a rinka ambato a rinka gabatar da shi akan sauran mutane cikin komai zuwa dai sauran wasu abubuwa dai ya rinka ganin wai fa yadda ka san ibadan da ke yi wani baiwa ne yake yi halittar yadda ka san ibadan shi wani alkhairi ne ke mutane ba Allah yake mawa ba ina gani ya cancanci duk wani girma a gurin mutane saboda yana kwana ibada wannan ma yana cikin nau'in girman kai ta ibada an gane mutum yana ganin mutane ai duk kowa halakakke kowa halakakke shine kadai kubutacce yasa manzo Allah ya ce idza sami'tum ar-rajula yaqulu halakan nas huwa halakahu idan kuka ji mutane yana in kuka kuka ji mutum yana cewa mutane duk sun halaka ya fi su halaka shi ya fi su halaka Allah ya kiyaye saboda yana faɗin haka ne domin girman kai domin wulakantar da halittar Allah yana ganin girman shi a wurin Allah yana mai amincewa makircin Allah baya tsoro daga kamun Allah an gane to wannan kenan a sannan ya daga cikin nau'in girman kai ga mai ibada ya rinka ganin cewa ai mutane ma ba su tsira ba sai sun girmama shi wai mutane ma za su samu tsira ne idan sun girmama shi za su kusanci Allah ne idan sun kusance shi sannan kuma ya rinka nisantansu yana so su su kusance shi yana mai ganin ya fi ƙarfin zama a mazauninsu yana ganin su suka fi cancanta su girma shi shi bai cancance girma su ba ya manta idan har sun so shi domin shi mutumin kirki ne shi kuma ya kamata ya girmama su domin bayan Allah ne ya manta Allah ya ga dama idan sun so shi ya mai da su darajan shi ya dawo da shi darajansu ya manta Allah ya ga dama idan ya wulakanta su a idan shi ya mai da shi matakin wulakancin da ya wulakanta su da shi an ruwaita wani mutumi daga cikin bani isra'ila ana ce mishi khali'u bani isra'il wato tubaban bani isra'ila saboda yawan bannansa shi tubabbe ne ma a bani isra'ila saboda yawan bannansa sai ya zo wucewa ga ya ci karo da wani mutumi ana ce mishi shi kuma abidu bani isra'il wato mai ibadan bani isra'ila yana kan ibada yana ibada saboda girmansa ma har girgile take masa inuwa yayin da wannan khali'un ya zo wucewa da shi sai ce a ransa to ni ne tubabbe a cikin banu isra'ila ga kuma mai ibadan banu isra'ila da ma in je in zauna kusa da shi mai yiwa Allah ya ji kaina sai je zauna kusa da shi sai wannan mai ibada ya ce a ni ne mai ibada a cikin banu isra'ila wannan tubabban shine zai zauna kusa da ni kawai sai ji ya ƙi shi ya masa girman kai ya ce ta cika wuce ka bani ta cika wuce a nan kusa da ni bar kusa da ni Allah sai ya wahayi ga annabin wannan zamani cewa ka umarce su su bi duk kowa ya sake aiki na gafarta ma wannan tubabban kai kuma mai ibada na rusa aikin ka baki daya saboda takaman da kai wa bayawa daga cikin bayina a wata ruwaya ma sai wannan girgije ta koma tana inuwantar da wannan mai yawan sabon wannan kenan wannan zai gaya maka cewa Allah subhanahu ta'ala abin da ke duba a cikin bayi zuciya kar ka rinka takama kana kwana ibada kana kwana wurdi kana kwana zikiri kana kwana salati a ba ruwan Allah da wannan zuciya kake kallo jahili mai saba wa Allah idan ya kaskantar da kai ga kwarjinin Allah ya kaskantar da kai don tsoron Allah to ya yi wa Allah biyayya da zuciyarsa wannan ya fi da'a fiye da malami mai taƙama ko mai ibada mai girman kai mai jiji da ganshi to wannan kenan a yana daga cikin girman kai ga mai ibada shi ne ya ringa ganin cewa duk mutumin da ya wulakantar da shi ko ya cuce shi sai ya ringa nisanta ma wannan mutumin gafar Allah ya ringa ganin ai duk wanda ya cuce shi ma Allah bai taba gafarta mishi ba ka gani ya ringa ganin shi duk wanda ya zalunce shi Allah bai taba gafarta mishi ba ya ringa ganin ai wannan kawai abin azabtarwa ne wurin Allah ka gane ya ringa ganin wannan domin girman kai waɗanda wannan mutumin zai cutar da wani ba shi ba ba zai ga wannan girman laifin a gare shi ba a yana ganin girman kai ne saboda girman laifin saboda shi aka taba amma da ce wani shi ne da ba zai ga abin wani damuwa ba ne to amma gane ce yanzu ni aka taba ai Allah ba zai taba yafewa ba ai Allah an yi ma Allah babban laifi wannan mutumin ya tantance azaba wurin Allah to yana daga cikin nau'in girman kai na mai ibada ya rinka ganin ai ba kokwanci wannan abin azabtarwa ne wurin Allah amma da wani musulmi ne daban aka a cutar da bai musun haka ba irin wannan musun yana gana ka da girman kansa a wurinsa wannan ko jahilci ne rudi ne wawanci ne har ka ga wauta ya kai ɗaya daga cikin irin wannan kaga ya kai mutum yana yin tahaddi yana cewa ai za ku ga abin da zai faru saboda an taba shi saboda yana kana ibada za ku ga abin da zai faru ka gane idan aka cutar da shi za ka je yana za ku ga abin da faru to da wannan mutumin kuma wani abu ya dan same shi ko da sokewan kaya ne sai ya ce ai karama shi ce shi ya ka taba sai ya rinka ganin wai daga shi ne an gane Allah bai niyi da haka dan komai ba sai dan hukunci akan abin da aka mai sai dan a ɗau mataki akan abin da aka mai wannan wauta ne wannan alaman jahilci shi ya kai jahilci domin ya manta ne da yawan kafirai sun zagi Allah sun zagi manzon Allah kuma sun cutar da annabawa akwai wanda aka kashe akwai wanda kuma aka sare akwai wa'inda Allah ya jinkirta musu kwata-kwata a duniya ma bai azabtar da su ba kuma annaba suka taba wasu ma Allah suka zaga kuma Allah ya daga musu kafa kwata-kwata a duniya ba a musu komai ba amma shi ne ke gani na taba shi take wani abu zai faru wani abu na faruwa kuma zai ga saboda shi ne abin ya faru saboda yana ibada yana kwana sallah yana azumi yana nafulfuli na sokan alkurani an gani to ya manta wannan bari ma dai da yawa ma daga cikinsu sun musulunsa sun musulunta ƙwarai kuwa nawa ne suka cutar da annabi suka dawo suka musulunta eh yanzu wani azaba aka masa a duniya kuma sun cutar da annabi sallallahu alaihi wasallam amma shi gane kin aka cutar da shi gaba ɗaya ba wani tuba saboda girman kai da ya faru saboda ibadar da yake an gane to wannan zaton shi Allah zai ɗau mataki irin a kansa irin matakin da bai ɗauka ga annabawansa ba to wannan jahilci ne wanda jiji da kansa ya haifar masa amma masu hankali daga cikin masu ibada abinda suke cewa idan iska ta taso ko an yi guguwa wallahi ba abin da ke sa wannan bai samu mutane ba sai saboda suna ganin abin da ya faru ma wai saboda su ne ya faru ba mun faɗa ba akwai wani ba Allah da guguwa ta taso ya ce Allah sarki wannan abin baya samun mutane sai dan ni wallahi da zan mutu da kowa ya huta wannan su a kira abidai masu hankali masu ibada masu samun asirin ibadar ba kana ibada kana ganin duk wanda ya taba ka gaba ɗaya shi ma ya riga ya halaka ba tuba ma da zarar warƙa ta sake sai ganin ganin ai kai ta ba Allah ya kiyaye an gane kamar yadda muka faɗa akwai wani ɗaya daga cikin sufaye da ya dawo daga aikin hajji ko yake cewa ina kwaɗayin rama ga dukkan wa'annan mutane da suka tsayuwan arfa da ba din ina cikin su ba to ka duba wannan yana jin tsoron Allah ai a zahiri da baɗinin ka lura yana mai jin tsoro wa kansa yana mai wulaƙantar da aikinsa eh sannan kuma yana mai kankantar da kai ga bayan Allah amma shi ko wancan fa ai da wuya ma a rasa riya a cikin aikin nasa da girman kai da hasada da keta wanda irin wannan shi abin dariya ne ma ga shi da sannan bayan haka yana ma Allah gori da aikin shi yana ganin har shi har abu kaza yake wa Allah ya abu zai ya wani zai mishi abu Allah bai dau mataki ba haka ke gani da haka da zaran mutum ya yi kudurta a ran shi yana sama da wani daga cikin bayan Allah saboda wani abin da ke yi take ya rusa aikin shi an gane to wannan kenan a mutum ya ba ma kansa hukunci cewa ya fi wani alkhairi ya fi wani girma to wannan jahilci kuma amince ne daga makircin Allah ba masu kuma amincewa daga makircin Allah sai a sararru an gane to wannan kenan wannan shine girman kai da da ibada sai sauran da muka faɗa game da girman kai da kyau game da girman kai da ƙarfi da game da girman kai da dukiya wannan in Allah subhanahu ta'ala ya kai mu karatu na gaba za mu tattauna akan su albarka annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya mana maganin zukatan masu umartan mu da mummuna albarka annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya datar da mu subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin